إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna daren asabar daren sha bakwai ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da bakwai ga watan 11 shekara 2025 miladiyya haihuwar annabi isa da maryam salam cikin ikon allah allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama sake haduwa a wannan makaranta mai albarka a cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatu na wannan littafi mai suna ihya sunna wa ikhmadul bid'a na shaikhu abdul na shaikhu usman ibn fodwe rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasi na goma idan ba a manta ba muna nan cikin shafi na goma sha biyu inda muka shiga albabu thani fi bayani haddil bid'a wa dillati wujubi tarkiha wa aqsamiha wa ma yunkaru minha wa ma la yunkaru babi da almuallif rahimahullahu ta'ala ya kulla don yayi bayani akan menene ma'anar bid'a ana ta jin malamai suna cewa bid'a bid'a bid'a shin me ake nufi da bid'a me yake shiga cikin bid'a menene baya shiga cikin bid'a da kuma hukuncin barin ita bid'a din da abin da za ka yi inkari da wanda ba za ka yi inkari ba da kashe-kashenta wanda duka wannan babe na biyu ya kunsa wanda muka ce karkasa bid'a din wanda su suka yi to akwai ɗan gyara a kai wanda sai mun cimma wannan bagire za mu yi wasu bayanai insha Allah shi ma gabar da yake cewa wa ma yunkaru minha wa ma la yunkar cewa akwai bid'ar da za a iya inkari akwai da ba za a iya inkari ba to shi ma dole sai an yi tafsili an yi bayani eh bid'a inda ta shafi addini to babu shakka dole ne a yi inkari a kanta wajibi ne wato ana nufin bid'a shari'iyya da ita wajibi ne a yi inkari a kanta amma in yana nufin bid'a wadda ba za a inkari a kanta ba fi mutulakin luga to kaga wannan haka ne tunda mun ji cewa ma'anar bid'a a harshen larabci wato zuwa da wani abu sabo wanda ba a gabaci mai shi da irinsa ba a baya a harshen larabci wannan shi ake kira bid'a shi yasa ce ya ce kulma kuntu bid'an minar rusuli eh ba ni ne farau ba daga cikin manzanni kamina akwai manzanni da yawa da suka gabace ni to nan makuntu bid'an aifin luga eh a luga ake bayani a nan ba wai bid'a shar'iyya ba eh ta fuskar a zo da abu tunda kaga annabi sallallahu alaihi wasallama manzanni da yawa sun gabace shi eh to irin wannan ba za a inkarin sa ba saboda shari'a ba ta da hukunci akan wannan tunda aslan dama wannan abu ba neman lada ake yi a kansa ba to mun fara bayani da mala yake kawo mana bayanan malamai da suka faɗi ma'anar bid'a a shari'a wanda daga cikinsu bayan ya kawo tarifi da shi abu hafsin alfakihani ya yi a littafinsa a tahariru wa tahabiru na sharhi da ya yi wa littafin ar-risala to haka kuma shekhu usmanu ya sake kawo maganar shekhu ahmad zarruku shi ba a littafin sa umdatul muridis sadiq umdatu al-muridis sadiq shi ma ya yi irin wannan ta'arifin don kasancewa ta'arifin karɓaɓɓe ne a wurinsu shi yasa har wasu sukan kawo shi a babin maimaitawa to inda mun tsaya kan gabar da yake cewa waƙala ahmadu وقال أحمد زروق في عمدة المريد الصادق وحقيقة البدعة شرعا حقيقة نما أنا البدعة الشريعة وتود حكمت شرع يكي هوا كنت شيني إحداث أمر في الدين shine farar da wani al'amari a cikin addini yushbihu an yakuna minhu shi wannan sabon abin da aka farar yana kama da ya zamo cikin addini amma walaysa minhu amma ko baya daga cikin addini wato a sura watakila zaka ga kamar yayi kama da wani abu na addini da addini ya san da shi amma ba cikin addini yake ba saboda mi wanda ya zo da addinin bai san shi ba shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga shi ma ahmadu zarruku abin da ya maimaita kenan to shi ne sai ta'aliki akan wannan ta'arifi shi ahmadu zarruku yake cewa sawa'un akana bis surati am bil bid'a yace abun kuma daidai ne dangane da shi farar da wani al'amari sabo a cikin addini ya ce to abin daidai ne wannan fararen abin ya kasance ne a sura ko a haƙiƙa duk da yana nan dai bid'a mana ko da a sura ne sura ce hoton ne kaifiya sifar yadda ake abin ya zamo sabo to wannan abin ya zamo bid'a ko kuma a da hoton da sifa din da asalin nasa duka farare ne to shi ma yana nan bid'arsa to bid'a a sura shine kamar wasu su zo su haɗu su tara kansu sai su dinga zikiri suna ɗaga sauti suna la ilaha illallah watakila ma suna rafkar jiki suna bugun kirjinsu da sauran sassan jikinsu suna murya ɗaya suna ta ɗaga sauti to kaga wannan surat wannan kaifiyat na haɗuwansu da maimaita lafazin la'ilaha illallah da ɗaga sautin da haɗawa da bugun kirji da tsalle-tsalle da bugun ƙasa bir'a ne saboda manzon Allah bai haka ba sahabbai ba su yi haka ba tabi'ai ba su yi haka ba tabi'ut tabi'ina ba su yi haka ba al-imam shafi'i yake cewa ma a bagadaza ne aka samu wasu batattu suka fara kirkiro shi eh a bagadaz ana zikiri ana bugun ƙasa ya ce zindiƙai ne asalinsu sun shigo musulunci ne don su rusa musulunci to kaga ita lafazin la ilaha illallah musulunci ya san da ita ita ce ma musulunci to kaga asalinta ita addini ce amma ɗaukar ta kuma da wannan sura a zo ana ambaton Allah la ilaha illallah la kowa na yi to wannan sura ɗin bid'a ne saboda annabi bai haka ba kuma shi ya zo da la ilaha illallah ɗin kuma shi ya koyar da ita sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ma ba su yi ba tabi'u tabi'ina ma ba su yi ba to kaga wannan akana bisura kenan kaga la asalan kenan tunda asali ai kaga la ilaha illallah ita ce addini amma suran fa yadda suka fito da abin to haka shi ma a ce ai yau sha biyu ga watan rabi'un al'awwal saboda haka za mu haɗu mu yi taron maulidi a cikin taron sai kaga suna karanta tarihin annabi wasu suna karanta alƙur'ani wasu a kira su su yi nasiha to kaga waɗannan abubuwa duka suna da asali a addini tarihin annabi rubuce ina fatar an gani wa'azi da nasiha a tara mutane a yi mutane nasiha shi ma akwai shi ina fatar an gani haka a zo ana yanka shanu da abubuwa ana raba da sunan sadaka duka da sunan maulidi to kaga shi ma akwai sadaka musulunci ya san da sadaka amma wannan kaifiyat a ce sai an haɗu kuma a bashi ma'anan maulidi to wannan sura ɗin bid'a ne saboda annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba sai a ƙarni na hudu yan shi'a daula fatimiyya su suka kirkiro shi ka karanta al-khutab na al-makarizi ya yi bayani da subhul a'asha na al-kalkashandi duk sun yi waɗannan bayanan cewa maulidin nan ga waɗanda 'yan shi'a masu zagin abubakar da umar da usman masu zagin matan manzan allah sallallahu alaihi sallama su suka kirkiro shi daga baya su kuma sufaye suka ɗauka to shi yasa yanzu in ba kai karatu ba in kai mai inkari sai ce to yanzu karanta tarihin annabi ne ba kyau eh sarakan ne ba kyau wa'azin ne ba kyau sai ce ma ai ka zama makiyi annabi alhali suran wannan hoton wannan kaifiyar shi ake magana a kansa me yasa annabi bai yi ba tunda qiyamul muqtadi ya tabbata a zamaninsa tunda me ya kira sunan abu murna haihuwansa to me yasa annabi bai wa kansa ko kuma a su sahabban nan nashi su abubakar da umar da usman da matansa da sauransu sahabbai gaba daya me yasa ba su yi ba in ka ce dalilin da ke sa a yi maulidi saboda son annabi to su kenan ba sa son annabi shi yasa ba su yi ba eh na gani suna son manzan Allah ba su yi ba saboda annabi bai koyar ba bai koyar da su ba to fa wannan shine fa kashi yadda abin yake to irin wannan ana kiranta da albid'atul idafiyya bid'a a hoto kenan mutum ne ya ɗauko wani abu wanda ke da asali a addini addini ya zo da shi amma sai ya zo da shi da wata siffa da wata sura wadda a zamanin annabi babu ta zamanin sahabbai babu ta zamanin tabi'ai babu ta zamanin tabi'u tabi'i da babu ta to wannan ana kiranta da albid'atul idafiyya na batar an gane to wannan shine an bil haƙiƙa shi kuma ya zamo da asalin nata da hoton nata duka ba su da asali kamar a ce a ai a ƙauyen gwandu ai a garin gwandu ko a sokoto ai akwai wani ƙabari ana yin tattaki a je a ɗebi ƙasan a dinga jiƙawa ana tabarruki ana neman albarka ina ba an gane ai kabarin fulan wane ne waliyin Allah ne masoyin Allah ne kamar yadda zaka gamsu in ka je hubba daga sunan wasu daga Nijar wasu daga Senegal wasu daga ina kasashe daban-daban da nan cikin Najeriya an zo neman tabarruki kabari ana dawafi ana abubuwa to wannan a hakika kenan saboda wannan abun a karan kansa babu shi addini ba inda za ka samu masa gurbi a addini shi dai annabi da ya koma ga Allah kabarinsa sahabai ba su yi haka ba ba ga suna dawafi ga kabarinsa ba ba gani ba haka su ma sahabban da suka rasu almajiransu tabi'ai su ma ba ga suna yin dawafi ga kabari suna ɗiba ƙasan suna waye jikawa suna sha wadda ke neman haihuwa za ta samu haihuwa mai neman arziki zai samu mai kasuwanci zai kaza duk babu wannan to wannan da suran da asalin abin duk bid'a ne duk bid'a ne to haka suke to kar dan bid'a ya zare ma idanu ya ce maka a'a ai tunda abin da yake yana addini ya zo da shi ai ba bid'a bane a'a wajibi ne ibada ko wace iri ce an gani asalin ta ya zamo daga Allah ko manzon Allah ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina daga gare su ake karban addini an gani sannan kuma abin surasa kuma ya zamo daga gare su a yan sallan da muka gama magariba an yi kiran sallah an yi ikama an yi raka'a uku raka'a biyu na farko liman ya yi karatu fatiha da sura a bayyane raka'a ta uku ya yi asirce kaifiya ne an yi ruku an yi sujuda ƙarshe ya yi sallama biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wannan kaifiyan ne daga wa aka same shi to kowace ibada sai an yi haka shi sa irin wannan sallar in ka je Nijar ita za ka gani in ka je Ghana ita za ka gani in ka je Saudiya ita za ka gani in ka je Turai ita za ka gani saboda mi sifar daga Allah da manzonsa take shi sa ba za a samu bamban ba sabanin maulidi na 'yan Najeriya sifar nasu daban in ka je Nijar da sudan da masar egypt yadda su ma suke yi abinsu daban saboda mi sura din ba daga allah da manzan allah take ba shi yasa ake samun bambanci saboda haka kowa yana yi ne gwargwaron fahimtarsa amma sallah fa eh ka isa ka ce yanzu magarib ka yi raka a hudu ko ka ce ya duka raka'o'in kai a sirce za ka yi eh to wannan shine bambanci mu ahlus sunna wal jamaa saboda haka da asalin abu da yadda za a yi shi to muna karbowa ne daga magabata na batar an gane shine bambancin mu da su to shine nan malam yake mana bayani akan wannan gaba cewa sawa'un akana bisura am bil haqiqa bid'an nan ta zo ne a sura ko ta zo ne a hakika duk ta shiga karkashin wannan ta'arifi ihdasu amrin fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu na ba ta rangani kaga maulidi in ka kalli ayyukan da ake yi yushbihu an yakuna fi dini saboda ni ciki suna yin sadakoki suna karanta tarihin annabi ana karanta alkur'ani ana nasiha da wa'azi inda ka cire abubuwan suna shashanci da sauransu ka gani to kaga wannan ya cikin addini yake an gani amma kaifiyan fa ba da gani kaga yi shi biyu an yi kuna min hoke amma walaisa minhu bai zama cikin addinin ba saboda mi annabi bai koya ba kaga abu yana da sauki babu wata wahala ga mai son gaskiya eh to amma sai a ce ai kace bi dai sai a ce ai kai bakin annabi haƙi wani ma shekaru biyu uku da suka wuce fitowa ya ce duk wanda ma baya maulidi arne kafiri ne to ka duba ka gani yanzu duk sahabbai ya kafarta su dan ba su yi ba tabi'ai ma haka tabi'u tabi'i da ma haka su al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu shafi al'imamu ahmad duk ya yi waje da su saboda ba su yi ba to ka duba ka dubi sharrin bid'a mala ka faɗi wata mummuna kalma subhanallah Allah ya kyauta son zuciya ne to shi yasa annabi yayi gaskiya maganar da za a faɗa nan gaba liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda faɗin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullu muhdathatin bid'atu duk wani abu farare bid'a ne to anan ya shafi a sura ne ya shafi a hakika da sura ne eh da bid'a ne gane ko to sun suka zo su ce maka a ai kullun nan ai ba kulliya bace ai kullun ce juz'i wai annabi yake wa gyaran larabci ai kullun din nan ba duka ake nufi ba wai sashin wasu bid'o'i shi don ya samu kofa ya shigar da tashi saboda in yace kulliya ce to duk abin da yake akai na bid'a kuma ya tashi ai eh to amma da Allah ya tahi tona musu asiri shehin su na wannan zamani Ibrahim Kaulaha an ce shine kudubin wannan zamani da ya zo a wasu littattafai nasa guda biyu littafi na farko tafsiratul anami fi annal ilma huwa al-imam da kuma littafinsa ithafu sami'i war rawi bi ba'd ajwibati shaykh ithafu sami'i war rawi bi ba'd ajwibati shaykh wal fatawi da yazo a cikin littattafan nan guda biyu yana magana kan wannan gaba ta hadisin kullu bid'atin dalala ko kullu muhdathatin bid'ah sai ce kullu ɗin nan fakulliya ce ba juza'iyya ba ce kowace irin bid'a ta shiga ba wata bid'a da za a waye ya ce haka annabi ya faɗa kuma abin ya zaunu ya ce kuma shi a iya bincike ne bai ga saɓanin haka ba ya ce amma wanda ya gani to ya ƙare mu da karatu kuma littattafan hanyar suna hannunsu amma ba su da yadda za su saboda gaskiya ce wani lokaci Allah yakan bayyanar da ita hatta a bakin makaryaci saboda ta zamo hujja ga wasu ba don nuna shi wanda ya faɗe ta ɗin mutanen kirki ba ne ina fatar an gane to saboda haka tun da manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala ko kullu muhdathatin bid'a shi kenan ko kullu bid'atin kaza kaza kaza shi kenan dole a ce da shi akan haka so haka babu wata bid'a da za a ware indai amma indai addini ake magana sai ce kuma waɗanda suka kakkasa bid'a gida gida gida biyar akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a manduha yace duka wannan kuskure ne shi kaulaha kuskure ne sultanul ulama izuddini ibn abdussalam shi ne farkon wanda ya fara wannan kakkasawan shi ne farko kuma malamai suka yi mai raddi aka yi masa martani kamar yadda bayanai za su zo nan gaba na batar an gane shi karan kansa kakkasa bid'a din wannan kakkasawan gida biyar shi karan kansa bid'a ne bid'a cikin bid'a bid'a cikin bid'a eh to za mu zo kansa insha Allah to ka gani to saboda haka mu ji tsoron Allah addinin nan ba nawa ba ne ba naka ba ne na Allah ne kuma ba wanda an ka turo ba a turo ne ba ba a turo ka ba ba a turo babanka ba ba a turo babana ba ko ba haka ba manzo Allah aka turo saboda haka babbar mai addini ne yadda ya bar shi duk abin da aka gaskiya a sunna manzo Allah ya karantar da shi babu abin da ya rage babu to me za ka so kada wahalar da kanka eh to wannan ita ce maganarsa ya ce kuma wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce su wasu da suka zo su suka ce a'a ai hadisin ai akwai abin da za a kaddara ai akwai abin da aka shafe eh ai ana nufin kullu muhdathatin muharramatin wai akwai muharramatin a nan wurin nan wa kullu bid'atin muharramatin to wai ita ce dalala kai wato in mutum bai tsoron Allah mala wallahi malam sai a haka duk wannan wai annabi ne ake so a wa gyara wai ga yadda ya kamata ya faɗa larabcin nan fa annabi shi shi na akwai jagoran kowa fa kuma wannan abin akwai shi amma duk sahabbai da suka karɓi hadisin nan ba su gano su ba tabi'ai ba su gano shi ba tabi'ut tabi'ina ba su gano ba duk malaman hadisi da suka ruwaita ba su gano ba sai kai haɓa da Allah a ya kamata kawa kanka adalci eh to daga nan sai suka ce saboda haka birha makaruhi ya tabita ita ba dalala ba ce bid'a mustahabba ita ma ta fita bid'a wajiba ita ma ta fita bid'a mubaha ita ma ta fita wai wadda kawai ake zargi bid'a muharrama saboda haka in ya kirkiro bid'a su sai ce ai ba haramtacciya bace saboda haka karkai mai inkari karkai masa inkari to haka suka bi suka bata addini eh suka cutar da al'umma da sunan su malamai ne to wa qad bayyana al-ulama'u haqiqa malamai sun yi bayani radiyallahu anhum Allah shi yadda da su eh wancan hadisi kusan riwayar jabir yana da fi sahi muslim da hanyar al'irbadu ibn sariya duk sun ruwaice hadisin hadisi ne tabbatacce to malamai sun faɗa akan wannan hadisin wasu daga cikinsu fil hadisil mazakuri suka ce raji'un litagayiril hukumi hadisin yana komawa ne zuwa ga canza hukunci bi'tiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan shine mutun ya kudurta wani abu addini ne ibada ne ana kusantar Allah da shi kuma alhali shi Allah bai ce wannan abin addini bane kai a ranka ka ji cewa in ni yi kaza zan samu kusanci ga Allah Allah zai bani lada ka ka canza hukuncin Allah duk abin da Allah bai ce kaza addini bane kaza ibada bane ina bukatarsa ko aikata ko manzansa kai sai ka zo ka ce a wannan abin Allah yana son shi to ka canza hukuncin Allah ka mai da abin da ba ibada ba ibada ka mai da abin da ba kusanci ga Allah ba kusanci zuwa gare shi to duk wannan hadisin ya shafa ya shafe su sai ce la mutlaqal ihdas ba ana nufin zaran fara abu ba a gane idza tanawalathu shari'atu bi usuliha duk abinda shari'a an gane take kaiwa zuwa gare shi to ba a kira ne bid'a abin da yasa suka yi wannan magana akwai abubuwan da da zaka ga annabi yayi sai ya daina saboda wasu dalilai daga baya kuma sai aka ci gaba to ci gaba din a luga bid'a ne saboda wannan tazaran da aka samu amma a hakika ko ba bid'a bane tunda annabi yayi kamar yadda zai bada misali da haduwa ayi salatu tarawih fa yakunu raji'an ilaiha tunda haka dai sai ya koma ga asalin shari'a asalin shari'a sai a kalle ta da shi wa qala al muhaqqiquna malamai masu tahqiqi a karatu suka ce wa inna ma qassamaha ba'dhum ai hikimar wai da wasu suka kassama bid'a din da ya kasa mai shari'ati zuwa kashe-kashen shari'a e itibaran li mutlaqil ihdasi wai saboda an kalli wato mujarradin kawai farar da abu to wasu malamai sai suka yi musu gyara suka ce to ai mujarradin farar da abu wannan ana magana ne akan luga akan ma'ana ta luga kaga wannan bai shiga cikin ta'arifin bid'a shar'iyya ba bai shiga ciki ba ina fatar an gane sai suka ce wa min haisul luga ta bangaren luga to kaga in haka ne meye abin zargi kuma to kuma ya za a siffanta shi da cewa kuma wajibi to dama wa ke wajabtawa ba Allah ba to ka kira abu bid'a kuma ka kira shi wajibi ai wannan tifka da walwala ne ko ka kira abu bid'a kuma ka kira shi mustahabbi ai kaga tifka da walwala ne to duk abin da ya shafi ma'anar bid'a a luga to wannan ba abin zargi bane ana magana ne akan shari'a wa minhu qawlu umara daga ciki akwai zancen umar radiyallahu anhu fi sha'ani tarawihi da sha'anin haduwa ayi tarawihi ya ce ni'imatul bid'atu hazihi ma dalla da wannan bid'a fasammaha bid'atan min haisu suratu isbatiha sai kira ta bid'a a hoton yadda aka farar da ita a zamaninsa tun da da annabi dare uku ya yi yana ita wannan sallah ta tarawihi da ya ga mutane sun fara dare na farko wani adadi na sahabbai suka zo suka bi shi dare na biyu adadin ya karu dare na uku adadin ya karu to daga nan dare na hudu sai aka yi ta jira aka ga ya hito bai hito ba sahabbai suka tambayi manzon Allah ya rasulullah an fara ibadan nan dare daya biyu uku mutane sun fara haduwa kuma ka daina sai ce eh na ji tsoron a farlanta muku tarawihi ta zama wajibi ta yi nauyi a kan wasu idan ba za su iya ba da shi yasa na daina zuwa saboda in na ci gaba to za ta zama wajibi kamar sallah asuba kamar sallah azahar kamar isha kamar magarib to amma sai manzo Allah ya daina yi saboda tausayawa da rahama ga al'umma to da ya bar duniya haka hukunci ya ci gaba da tafiya har zamanin sayidu da abubakar ya shagaltu da abubuwa na wasu sun yi ridda kusan da annabi ya rasu suka ce to su tun da annabin ma ya rasu su sun bar addinin tun da wanda ya zo da addinin ma allah ya karɓe shi wani suka ce su ba za su yi ridda ba amma dai su zakar da sun ka sake ba annabi suna aikowa ba za su ƙara ba kowa ba to sai da na abubakar sai ya shagaltu da yaƙansu don a yi musu saiti a dawo da su a kan hanya to kuma ga shi bai jima ba wasu abubuwa da dama bai samu ya ɗabbaka su sai zamanin sai da na umar abubuwa sun faɗaɗa a cikin khalifancinsa to shi ne sai ya yi umarni ga su tamimu dari cewa su dinga jagorantar mutane saboda al'umma ta yi yawa sannan wasu in aka bar su a karan kansu su yi ta ba za su yi ta ba to sai aka dinga haduwa ana jami'i to shine wata rana sai da na umar da ya fito sai ga an ci gaba sallaci to abin sai birge shi ya ba shi sha'awa sai ce ni'matul bid'atu hazihi ma dalla da wannan bid'a ma'ana abin da da ana yi aka daina shi sai da na umar yake nufi ina fatar an gane saboda haka lafazin bid'a nan da ya amfani da shi ya amfani da shi saboda annabi ya fara abin kuma aka daina aka ɗauki lokaci ba a yi ba saboda waccan illar da annabi ya faɗa to yanzu kuma babu ta takawar saboda sai in ana wahayi ake wajabta wani abu to yanzu ba wahayi manzon Allah ya koma ga Allah saboda haka wannan abin babu shi sai a dawo da ita to kaga fil asli was sura salatu tarawih ba bid'a bace tunda annabi yayi sannan yayi ta a jami'i dare uku wani yanki na sahabbai tunda ba sanarwa yayi ba kai waɗanda suka ji labari ne makota haka sai su sheko su bi annabi to sai annabi ya ga in aka ci gaba to fa za ta zama wajibi sai annabi ya daina zuwa to kaga ba za ka yi hujja da wannan hadisi sai ka ce wai salatu tarawihi bid'a bace tunda annabi ya riga yayi ba wai shi sayyidina Umar zamanin sa aka fara ta ba a annabi ya dare uku sai ya daina sai kowa ya dinga yi shi kadai a gidaje wasu kuma sukan zo masallaci su yi amma a ɗaiɗaiku ba a jam'i ba to yanzu sake dawowa da ita cikin jam'i a samu hafizin alkur'ani ya jagoranci sallar to kaga wani sabon abu ne da an kaɗan ɗauki dogon lokaci ba a yi to shi yasa saboda abin ya bashi sha'awa sai ce ni'matul bid'atu hazihi sai kira abin bid'a min haisul lugha saboda an ɗau lokaci ba a yi ba wasu ma suka ce ya faɗa ne saboda zamanin abubakar ba a yi ba amma ga zamaninsa a yi ina ba an gane eh saboda wannan taron har sai na abubakar ya ƙare khalifancinsa ba a yi shi ba amma shi ga zamaninsa a yi to shi yasa sai ya kira wannan bid'a din kuma yayyabe ta duba da in an kwatanta zamaninsa da na shi abubakar tunda zamanin annabi ga shi an yi kaga shi bai zamo bid'a ba a hakika din da sura na batar an gane yau to wannan kaga ba zai zama hujja ka ce tarawihi ai bid'a bace tun daga sahabbai sun bi annabi kuma dama a ka'ida in so ɗaya aka samu annabi yayi abu ko da sakan ɗaya ne shikenan ya zama addini ba wai sharaɗi bane sai ya dawo mai yana yi in so ɗaya annabi ya abu shi kenan sai dai in ya yi bayani daga baya cewa abin nan ya samu canji ai an canji ai an goge shi yanzu hukuncin sa kaza ina batar an gadi. ai mun karanta eh cewa shiru din sama sunna ne eh shiru ma ai abu gaban annabi ya shiru ya zama sunna to bale ma a ce ya aikata ina fatar an gane to wannan shine ma'anar maganar sayyidina Umar saboda haka ba ma'anarta ma'anar wancan ta'arifi da muka karanta a baya ba na ihdasu amrin fi din yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu to ba wannan bane sai ce wa illa ka gani fa hiya sunnatun ai tarawihi sunna ce li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallama zalika saboda annabi yayi fi salasi layalin a daruruwa uku min ramadana daga watan ramadana fi hayatihi a rayuwarsa wa sabatat iqamatuha bi qawlihi kuma tsayar da ita koda ya bar duniya ya tabbata saboda maganarsa alaihi salatu wassalam da yace wa inni khashitu an tufrada alaikum da suka ce ya rasulullah ya aka yi dare na hudu baka ƙara fitowa ba sai ce na ji tsoron a farlanta muku ita sai ya zamo cikin salloli kenan an samu sallolin farillai guda shida ko guda bakwai in ka hada da juma'a tun daga asuba ga azahar ga la'asar ga magarib ga isha sannan ga juma'a to inda ya ci gaba da yi to ita ma tarawihi za ta zabo dole kaga an samu farillai guda bakwai ke to akwai nauyi tunda biyar din ma ga suna ana kokowa da su kuma fallancin nata dole sai ka yi ta a cikin jami'i amma annabi saboda nabiyun rahama ne akwai wasu in suka yi sahur a wannan afuwan suka yi buɗe baki ciki ya cika sallama ba sa iya yi to in aka ce sai sun zo masallaci an yi sallar da su cikin jami'i akwai kunci kuma har tsawon wata daya to amma sai annabi sai ya abin nan to shi ne dalili sai ce fanabbaha alal illa sai manzon Allah ya yi tambihi akan illar da tassa bai ci gaba ba liyush bi subutul hukumi inda irtifa'iha saboda ya bayyanar da cewa hukuncin nata yana nan lokacin da aka rasa wannan illa ne tunda illatul hukumi in an rasa ta to hukuncin illar da tassa ba a ci gaba ba to in aka rasa ta to hukuncin ya tabbata tunda alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adama ina fatar an gane illa annabi ya ci gaba kaga yana son ya ci gaba shine kar a wajabta saboda ana wahayi wahayi na sauka to yanzu kuma wahayi ya yanke kaga babu illat saboda haka ta koma a asalinta a matsayinta na sunna ba a matsayinta na mi na wajiba ba an gane to wannan shine sai ce kama asbatahu umaru radiyallahu anhu kamar yadda umar ya tabbatar da shi tarawihi din a jam'i annabi ya tabbatar da shi radiyallahu anhu kuma bi ijma'in min sahaba kuma sayyidina Umar da ya tabbatar da ita dukkanin sahabbai da ijma'in su shi yasa wasu malamai suka ce a kaddara ma annabi bai yi ta ba wannan ijma'i kadai ya mai da ita addini eh ko ba haka ba tunda daga cikin dalilan shari'a alkitabu was sunna wal ijma' gashi mun karanta a littafin to shi sa a zamaninsa ba sahabin da ya masa inkari saboda suna da ilimin cewa annabi ya yi shi sa ba samu ba sai aka samu al'ijima'u sukuti dukkanin sahabban gaba ɗaya kakaf ba wanda ya ce a sai da na umar ya haka kuma ya ka tara mutane ana tarawihi da sauransu ba wanda ya haka kaga saboda mi sa addini to yanzu kana ganin inda bid'a ce za su kyale shi ba za su kyale shi ba ba za su kyale shi ba za su yi magana to shi ne fi ƙabulihi wajen karɓarsa eh saboda haka wannan kenan saboda haka tarawihi sunna ce eh malamai suka ce an kira ta da tarawihi saboda magabata daga baya-baya lokacin da rashin lafiya yi wa mutane yawa eh to kuma kaga sallah ce mai ɗaukar lokaci to akan yi raka'a biyu a sallame sai a ɗan tsaya a huta eh a ɗan sha shayi haka da ruwa sai a ci gaba irin a ɗan ba da minti biyar goma haka duk da mu ba ma haka kawai liman zai ɗan juya ne sakan kaza kaza kaza ko minti kaza sai kaga ɗaya ya miƙe to ana son hutu aka ce fa saboda haka zaka ba mutane time ɗin da za su ɗan huta mai jaddada alwallah ya je ya jaddada mai shan ruwa ya je ya sha ruwa an gane a ɗan samu 'yan mintuna sannan sai a ɗora wannan haka fa magabata ke yi shi yasa aka kira ta da attarawihi daga attarawuh shine hutu domin mu wanga abu da muke ba hutu ba ne a ba mutane da mai tajdidul wudu ya je yayi wanda ka jin kishirwa ya je ya sha ruwa wanda ma ka jin yunwa ya abincin shi na kusa sai ya ci eh sannan kuma sai a sake lodawa to shi yasa aka kira ta da tarawihi ina ba tara an gane kuma sun kasance suna yin ta wani a farkon dare duk da shi annabi a ƙarshen dare yayi a ƙarshen dare yayi a farkon dare kuma yayi a tsakiyar dare duka an ruwaita ina fatar an gane saboda haka ita ɗin ce ƙiyamun laili an kira ta ƙiyamun laili saboda da daddare ake yin ta ita ce ƙiyamun ramadana saboda an fayi yin ta cikin ramadana ɗin ita ce kuma ta hajjudi saboda wani zubin sai sun kwanta in suka kwanta suka yi bacci sannan can su tashi sai su yi ta to shi yasa aka kira ta da tahajjudi wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka to wannan shine at-tahajjud shine ayi bacci a falka sannan ayi ibada saboda haka duka ibada ɗaya ce ina ba ta ran gane yawa amma zance mafi inganci ba ta da ƙayyadaddun raka'o'i akwai wasu malamai da suka ce a ba za a ƙetare ga raka a sha ɗaya ko sha uku ba saboda su aka ruwaita daga nana aisha ta tabbatar annabi bai yi ƙari akan haka ba to anan malamai suka ce maganarta ba wai ana fahimta cewa wuce haka ɗin laifi ba ne tunda ita labari take bayarwa cewa ta yi maka na rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya zaidu an gane ala ihda asharata raka'atan fi ramadana wala fi gairihi iya abin da ta faɗa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana ƙari akan raka'a goma sha ɗaya a cikin ramadana ko a wajen ramadana to a irin wannan a ƙa'ida ta usulul fiqh ba a cewa wanda ya ƙara kuma ya yi laifi da cewa ta yi annabi ya ce kar a wuce daga raka'a sha ɗaya to wannan shine in ka yi ƙari ka yi laifi an gane saboda annabi ya hana nan kuma labari ne take bayarwa to shi yasa ibnu abdul barri annamari rahimahullahu ta'ala a littafinsa al-istizkaru da at-tamhidu duka sharhohi ne da yawa kitabul muwatta to ya kawo ijma'i cewa ijma'i ne ma cewa sallan dare ba ta da iyaka sallan tarawihi ba ta da iyaka sallan tahajjudi ba ta da iyaka kai iyayenka salatul laili masana masana yace to ijma'i ne haka shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shi ma littafinsa majmu'ul fatawa ya ce duk wanda ya tunanin annabi ya iyakanci sallan dare tarawihi ko tahajjudi a iya wani adadi wanda ba za a kara ba za a rage bai ce to ya yi kuskure annabi bai kayyade ba kuma a hadisin na na aisha ba a fahimtar haka ina fatar an gane to haka su a shehu salihu usaimin abinda suka faɗa kenan amma akwai wasu manyan malamai masu girma malamai na sunna su sun tafi kan cewa hakan a ƙara ma bidi'a ne kamar a shekul albani rahimahullah wanda har littafi ya yi mai suna salatu tarawihi da kuma ɗayan littafin sa kiyamu ramadana to a ciki ya ce ƙari akan sha ɗaya bidi'a ne to wannan kuskure ya samu rahimahullahu ta'ala malamai da dama sun kuskurantar da maganar tasa ina fatar an gane abin da ya kai shi zuwa ga haka kuma kwaɗayin a yi riko da abin da ya tabbata daga annabi to ala iya halin in ma za ka takaita a kan sha ɗaya ɗin to haka an kafi da su illa ita sallar annabi yana tsawaitawa shi yasa a ɗayan riwayoyin na na aisha ta ce kar ma ka yi tambaya game da wato yanayin tsawaitawan sallan yadda annabi yake tsawaitawa na tsayuwan karatu ko ruku'u ko sujuda yadda da yake kyautata sallah din na fatar an gane to ba zo a yi ta shafshaf ba kuma a ce ai an yi tarawihi raka a sha ɗaya saboda haka an yi sunna a annabi yakan ɗauki lokaci yawwa na fatar an gane ka gani tun da a raka a ɗaya ya kamata a ce misali an daɗe ana yi an daɗe ana yi kama irin bakara misali kaga ana iya raba ta ga raka a yi to kaga in ba mu hiyawa to kar a ƙayyade sai a bari a yi ta yawan raka'o'i a yi ashirin ko yadda in ka je harami za ka ga kaga suna yin adadi mai yawa to abinda suke a kai daidai ne daidai ne to wannan shi ne saboda haka in baka iya dogon tsayi to ka yawaita raka'o'i ina ba tara an gane dama al'asul ita kiyamun laila an fi da sun tulul kiyam in ka yi ruku'u ka daɗe ka daɗe kamin ka taso ka ita tasbihi kai tayi kai tayi kai tayi na ba tara gane to haka ma in kana tsaye kana karanta qur'ani shi ma ana son ka dade tsaye haka ita ma sujuda din ka dade wannan shine al'asul eh to amma in kana da ciwon jiri kaga wannan ba zai yi ba eh in ka dade goshi na ƙasa kaga a samu matsala eh to irin wannan kaga ba laifi yau ko rashin lafiya na ido da sauransu tun da yanzu ba lafiya ta ishe mu ba abubuwan lallabawa ake yi yauwa to almuhimmu dai sallar ba ta da wani iyaka na adadi amma dai a dan kyautata yadda ake kotun kurciya to a dan abin nan ka a tsawaita yadda za a takura ba mutane an gane yauwa duk da wasu malamai suka ce abin da ya fi in kai kaɗai za ka yi to ka tsawaita amma in za ka ba mutane sallah za ka jagoranci mutane to a nan za ka kalli yanayin waɗanda abba ya gare ka in ka ga akwai ma'abuta lalura ko shekaru ko rashin lafiya ko bukatoci mafi yawancinsu 'yan kasuwa ne to takaitawa ake an gane shi ne sunna a nan yauwa kowace irin sallah kuma sai a sallame su ta zuwa bukatocinsu saboda ko ka tsawaita din tadabburin da ake bukata ba za a same shi ba saboda haka tsawaita bai da wani amfani hankali ne na can kasuwa ko ba haka ba tun da dama hikimar a ja mutane shine in suna tadabburi suna tuna ayoyin Allah shine hikima fa to yan kasuwa ne eh to sai a takaita to wannan shi shi yafi eh ana kallon waɗanda a baya eh na batar an gane na'am za ga akasari masallacin a halittunna eh mun takaita da sha ɗaya da na ko sha uku eh to ai kuskure ne duk shekara suna da ta yi Mm, kuskure ne inda ana jin cewa ba sai an ƙara ba ko kuma yanzu an taƙaita ga sha ɗaya ɗin amma kuma ba a kyautata sallat to shi ma kuskure ne in har an yi sha ɗaya to a ɗan kwatanta ne yadda ba za a tsawaita ma al'umma ba Eh, don shi addini babu wahala a cikin shi an gane yawwa saboda magabata ta fuskan lafiya to ba irin su muke ba gaskiya sun fi mu lafiya mu yanzu nan duk wanda za a lalaba sai ka dan samu wani illa gari dan rashin kilan ba wani yau a yi mai allura ko ya sha magani ko ba haka ba to ka gani to su magabata ba haka suke ba eh to shi yasa eh yawwa to mu kuma sai a hankali eh to ala iya halin dai a dinga sassauta ma mutane to shi yasa ana son liman ya dinga karanta ƙananan gajajjerun surori kamar yadda manzo Allah ya umarci Mu'azu kaga shi annabin yakan tsawaita wasu lokuta amma wani ya kawo mai ƙaran Mu'azu ibn Jabal yana ba su sallah to wata rana sai ya tsawaita ya ja doguwar sura shi kuma wancan mabukaci ne ya gaba ya biya ta sai ya rabu da shi ya je cika sallarsa to madadin ya bar abin a haka sai kawo kuma karar limamin wurin manzan Allah eh yabba manzan Allah labari sai manzan Allah ransa ya ɓaci ya kira mu'azu ce ya za ka yi haka afattanu ya mu'azu ya yi masa faɗa sosai ce za ka fitini al'umma za ka zama fitinan ne sai to in za ka ba mutane sallah karanta kaza da kaza da kaza sai faɗa mai gajajjerun surori Eh, to daga wannan malamai suka ce a sunna liman to ya takaita amma in za ka yi in ka shige can cikin gidanka za ka yi kiyamu ɗinka ba mai ganinka sai Allah to nan shi kenan falyutawil ma sha'a eh a nan ka yi tai shi kenan to amma yanzu mu aka san haka ne ko a nan za ka gani wanda in za a sa shi sallah zai daɗe amma in shi kaɗai zai yi sallah nan ba zai daɗe eh da zuwa ya isko liman ya sallame shi ɗai zai a bisa shashaf zai ya gudu amma da ce aka yi ustazu ba masalla tsawaitawa zai yi Eh, to wannan aikin munafukai ne eh na'am to ai Allah ake wa ko jama'a ai ta sallah Allah ake wa kyautata wannan kudi zaka ba su sai ka kyautata musu an sallah ne sallah sai ka ce aka raba kalla ga dubu kaza aka to wannan shine kyautata a ba sallah ai kaga aiki Allah ake wa lokaci yayi to ba damuwa insha Allah nan za mu kwana wani sati sai mu dora eh abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya amsa muna kuskure kuma Allah shi yafe muna Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta kuma ba mu lada a kai sai wani sati insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh mitin ko eh to kwamitin da muka zaɓa ran litinin akwai mitin insha Allah karhe biyan na yamma eh, kowa sai ya kokari ya halarta kar wanda ya bada uzuri Eh, yau to an yi ta bada uzuri a baya amma dai wannan wannan zaman babu uzuri cikinsa eh, zama ne wanda yake lazim insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله